وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أخذ الحسن بن علي بن علي رضي الله عنه تمرة من تمر صدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خخ خخ ارمي بها ألم تعلم أنا لا نأكل الصدقة إنا لا تحل لنا الصدقة انظروا أيها المسلمون الكرام انظروا إلى رسول الرحمة الرسول الكريم الشريف الجليل كيف قام بهذه التربية الصبي الصغير لا يعرف شيئا وقد تناول تمرة واحدة وجعلها في فيه فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يرمي بها فرمى بها انظروا هذه التربية هي التي نحن الآن في غاية في ماسة الحاجة إليها كم يأتي الصبي بنعل غيره إلى بيته وأبوه يراه وأمه تراه ولكن لا يأمراه بأن يرد هذه النعلة إلى صاحبها وغيرها من الأشياء الكثيرة كم ترى فتاة بجوال كبير ضخم ثمينة جدا أين وجدت وجدتها لا تسأل في بيت في البيت أين وجدتها من الذي أعداها ليست مسؤولة في البيت وإن لم تسألها فسيسألك الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم علينا أن نقوم بتربية حق القيام كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فعلها فعلا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا إذا نظرنا إلى حديث أبي حفص عمر بن أبي سلمة أنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم سلمة رضي الله عنها قال وكانت يدي تقيش في الصحفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك انظروا هل نفعل ذلك في بيوتنا الأمهات هل يفعلن ذلك إلا قليلا منهن كثيرا ما ترى صبيا يأكل بالشمال لا بل وحتى الآباء كبار من الرجال والنساء ترى من يأكل بالشمال كأنه شيطان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال أيها المسلمون الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام بالتربية كما في حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي فالإمام راع إن ومسؤول عن رعيتي ورجل راع في أهله ومسؤول عن رعيتي والمرأة رائية في أهل بيتها ومسؤولة عن رعيتها يعني والمرأة رائية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راء في مال سيده ومسؤول عن رعيته انظروا إلى هذا الحديث الشامل لجميع الجوانب ومن جوامع كلمة, كلمة التي أوحي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن بلاغته وفصاحته صلى الله عليه وسلم يجمع أشياء كثيرة في في ألفاظ قليلة قلائل انظر كيف jama'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'a afradil umma tahta hadha alhadith kullukum hadhihi alkulliyya kulliyya amma kullun la budda an yadkhula fiha mahman kan kabiran aw sagiran zakaran aw unsa ra'isan aw mar'usan mahma kan ma dama aqilan وهو تحت هذا الحديث لابد أن ينحدر تحت هذا الحديث فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم رعاية عامة وهي على ال- يعني أمراء والولاة وأنواع وحواء ويعني ونحو ونحوهم وأمثالهم وأشباههم وهو مسؤول عن رعيته والرئيس العام مسؤول عن جميع من يعني يروح ويغدو تحت رئيته لابد أن يسأل يسأل عن المياه كما يسأل عن الشوارع وعن المدارس وعن البساتين يعني الزراعة يسأل عن الزراعة ويسأل عن جميع الأشياء ويسأل عن أفراد الأمة كيف يقول الله تعالى يسأله أن الله تعالى يسأله كيف وقد رزقت وقد رزقت الأمة وأنت حبست الرزق كيف يبيت فلان وفلان وفلان جائعين كيف ومسؤول وعن التربية العامة هو مسؤول عليها كيف أماكن البطالة الكبار تفعل وحاكم البلدة ينظر يرى بل وقد يأتيه نول يعني دخل شيئا ثمينا يأتيه يجعله في جيبه أو في أرقام حسابه والكلام في ذلك طويل جدا والحديث الأخير حديث عمر بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عشر اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الحمد لله
عدوان إلا على الظالمين muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mara iyaka mahalicin kowa da komai wanda ya halicci halittinsa kuma ya tsara musu kyakkyawan tsari na rayuwa ya shiryar da su zuwa ga yadda za su rayu ya kaddara komai da komai ya tafi akan yadda ya kamata ya tsara komai ya saukar da arziki subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da cin halal ya yi umarni da kula da tsayuwa akan tarbiyya a subhanahu wa ta'ala muna godewa muna godiya gare shi godiya mara iyaka muna salati da jinjina ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsira da amincin Allah su dawwama a gare shi wanda Allah ta'ala ya masa tarbiyya kai tsaye kuma shi kuma ya tsaye da tarbiyyantar da al'umma tsira da amincin Allah su kara dawwama a gare shi da iyalan gidansa baki daya yan uwa masu girma Allah subhanahu wa ta'ala yana umarta annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan al'umma gaba daya cewa ka umarci iyalanka da yin sallah kuma ka yi haƙuri akan haka din ba za mu tambaye ka ranar alkiyama arziki cewa tun a duniyar Allah bai dora maka ka dinga kawo wani arziki kana ba Allah ta'ala ba zakka ba Allah ake ba me Allah zai da dukiyarka da yace ka bayar amfanin kanka ne kuma ka ba talakawa su amfana na haka Allah ta'ala ya ce ba za mu tambaye ka arziki mai yasa ba ka zama mai arziki ba ranar alkiyama gwargwadon abin da Allah ya baka ta hanyar halal ka haƙura da shi ka tsaye akan tarbiyyar iyalanka ka tabbatar da cewa halal ne kake shigo da shi cikin gidanka diyan da abu ya kai da abu ka tsaya a yi haƙuri akan cin halal a tarbiyyantar da al'umma akan haka yara sun suna ƙanana a dasa musu gaskiya a zukatansu da amana da haƙuri da kaɗan da barin abu komai yawansa komai ribarsa inda haramun ne la nas'aluka rizqan Allah ya ce mu muke arzika ka arzita ka kuma kyakkyawan karshe yana ga masu tsoron Allah haka a wannan hadisin Allah ta'ala yana umartar mu da umartar iyalan mu da sallah mazan su da matan su yara da manya a umarce su da sallah su mata idan da zaka bar su su kadai ba su da tunani da za su iya saita kansu su shiga aljanna isa Allah ta'ala ya ce a rijala qawamun 'alan nisa dole sai ka tashi iya iyawa sallah kullum sai ka ce ayi zaka fita masallaci kowa ya tashi ya sallah ka dawo an yi sallan nan ko ba a yi ba idan idan wannan ba kawai kai ka ka ce wa iyaka iyana kanka na bawo sai yake faɗa ba in ba haka ba su za su jawo maka matsala gobe alkiyama domin Allah ta'ala ya ce ku kare kawunanku da iyalanku daga fadawa wuta to wani yana cikin kare kawuna da kare iyalai daga fadawa wuta a tsaya a tabbatar da suna yin abin da Allah ta'ala zai yarda da su suna barin duk abin da zai jawo musu fushin Allah subhanahu wa ta'ala a kauce masa saboda haka wannan haƙƙi ne na wajibi a kanmu ɓangarorin tarbiyya daban-daban baki ɗayansu masu tarin yawa mutum ya tabbatar da ya yi iya iyawarsa sannan ya haɗa da addu'a amma addu'a ita kaɗai ba za ta isa ba kamar yadda iya iyawar ma shi kadai ba zai isa ba sai an hada biyan ka tashi kai iya iyawa ka nemi taimakon Allah kuma eh wasani billah wala ta'ajaz ka nemi taimakon Allah kar ka gajiya ka tashi kai iya iyawar ka sai Allah ya taimaka maka a annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sahihain yana cewa abi huraira radiyallahu anhu ya rawaito cewa alhassan jikan annabi sallallahu alaihi wasallam alhassan dan ali dan abi dalib ya ɗauki wani dabino kwaya ɗaya daga cikin dabinan zakka da aka kawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka zai ci har ya sa a baki annabi sallama ya gani ya daka matsawa ya daka matsawa yana masa kyamar abin shine hukin hukin kamar ka ce yan yan yan yan yan kai tunda karamin yaro ne a nuna masa kyamar abin domin kalma sai da ake ma yaro tsawa idan zai taba abu na kasanta kaga annabi salama ya nuna ma yaron wannan abin na haramun kasanta ce kasanta ce kasanta ce ya guje shi bai tsaya iya magana ba ya ce jefar da shi irmi biya jefar da wannan dabinan baka san cewa mu ba matin saraka ba baka san saraka ba ta halatta a gare mu ba mahallin shahid din kenan ba ta halatta a gare mu ba karkaci so nawa muke yi ma yaran mu irin wannan tarbiyya to ai ba zancen yara ba mu muke da bukatar wannan tarbiyyar so nawa mutum zai fada cikin irin abin da dukiyar da ba ta sa bace ba ta halal dinsa bace ya dauka ya jawo ya kawo gida a ci bayan Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun ku ci daga halal ɗin abin da muka azurta ku da shi in dai ku bayan Allah ne na gari Allah kuke bauta shi kadai kuna sanya karba to ku yi wannan in ko ba haka ba ruwan shi da ibada ku kamar inda yake cikin hadisin da annabi sallama ya hakaito wancan wa madamu haram wa mashrubu haram karshe yana ya rabi ba na yi sajabula ta ya za a amsa masa saboda haka ya kamata mu nemi albarka a rayuwarmu mu nemi albarka a rayuwar ƴaƴanmu tun daga duniya mu nemi zaman lafiya gobe alkiyama mu haɗu da Allah lami lafiya kada ka hangi su wane suna la zalunci kaza su wane suna kaza su wane kaza ni kuma zan ci kasa ne a ba za ka ci kasa ba halal din nan ba ta kare ba ko ba za ta kare ba a tsaya a neme ta Allah zai bayar shi arzikin bawa ana halittar bawa ne tare da arzikinsa kafin a halitta shi an riga an gama tsara masa arzikinsa allazi khalaqa fasawa wallazi qaddara fahada ya kadara komai kuma ya shiryar da mu zuwa yanda zamu yi komai bai zan bai ban ma cikin duhu ba kamar yadda ana magana hadisai ingantattun hadisai sun wadatar mana ba mu da bukatar da'ifai suna da yawa ingantattun sai dai mutum bai bincika ba haka nan halal ya wadatar mana ba ka da bukatar sai ka ci haram za ka rayu sai dai in baka yi tashi ka nima ban ka nima Allah zai baka kuma cin haramun din ba zai sa ka samu abin da Allah ya kaddara ya wuce abin da Allah ya kaddara maka ba tsayawa neman halal ba zai sa ka gaza samun abin da aka kaddara maka ba nabi sallallahu alaihi yana cewa ittaqullaha wa alamu annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha ku sani babu ran da za ta mutu sai ta gama cinye arzikinta masu hikima suke cewa shi mutum yana tafiya ne a arzikinsa na binsa a gaba yana tafiya arzikinsa na binsa a gaba shi yake bin arzikin nasa a gaba ba zai mutu ba sai arzikin ya gama karewa gaba daya sannan zai mutu ba zai yi ya mutu bai cinye arzikin da aka kaddara zai samu ba kuma na halal don haka mu tarbiyyantar da yara mu cin halal mu ma mu tsaya akan cin halal din mun gari yadda annabi sallama yaro ya sa dabinin a baki yace fitar da shi ya jefa fitar da shi ya jefa sau nawa yaro zai dauko takalman da ba na shi ba a masallaci shikenan an samu ababawan Allah ba a jin tsoron Allah baiwa Allah iyaye ko a ganshi da kuɗi ba za a tambaye shi ba ina ya samu a mustawar level ɗin girmansa da wayewarsa da irin buga-bugar da yake ma ya kai sana'a an san wannan kuɗin bai zai iya samu su a wannan rana ɗaya ba ba za a tambaye shi ba shikenan sai farin ciki sai murna ya sai kaza ya sai kaza ba daidai ba ko da ba za ta ɓaci a duniya ba ɓacin lahira ya fi na duniya amma galibi ɓacin duniya ake tsoro kawai ta wani mummunan karin magana na shashashen hausawa wai da kunyar duniya gara ta lahira saboda ba san lahira ba mai faɗan wannan jahili ne bai san me yake ba da kunyar duniya gara ta lahira saboda wala Allah ba a yadda da lahira ba ne duniya aka sani a cikin da ake ya alamu da zahirin min alhayatu duniya kuma an al'akhira kuma ghafilun da haka dai a takaice annabi sallama yayi wannan tsawa mutum ba hadisin a agolan gidan annabi sallama dan ummu sallama umar bin a abi sallama yace ina agola gidan annabi sallama ina cin abinci in taba nan in taba nan in taba nan annabi sallama ya ce ga kai yaro ka ci kai ambaci sunan Allah an zaka fara cin abinci kuma ka ci gabanka ka ci ka ambaci sunan Allah ka ci da hannun dama ka ci gabanka tarbiyya ce wannan mu dinga ku nuna ma yaran yaro tun yana karami in ya sa hannun hagu a nuna masa dama ba duka ba zagi a nuna maka sa da dama in zai baka abu ya miƙo da hagu zai ka ƙi karɓa ka nuna masa dama in kai ne zaka bashi wata ra'alawa dan wani kuɗin makaranta sai ta miƙo hannun hagu ko ya miƙo hannun hagu ana noƙe ki nuna masa ke uwa ko uba ko yaya ko waye nuna musu hannun dama hatta a wajen sana'o'inmu mu saba da miƙawa mu a karan kanmu da dama da karɓa da dama ta ce tarbiyya ta annabi sallallahu alaihi wasallam balantana sai cin abinci amma sai ya ga babban mutum yana cin abinci da hannun hagu abinci in dai baki zaka kai karami ko mai yawa ko mai ruwa ko mai kaza dama ce za ta kai baki annabi sallallahu ya ce kar ku ci da hagu ce dan ne yake ci da hagu umar ya ce tun daga nan cin abinci na bai canza ba daga yanda annabi sallama ya ce in dinga yi abin da ake so kenan su kuma yaran ba a zo a yi ta faɗa a yi ta faɗa mutum ya izi ba hadisi na gaba annabi sallama hadisin dan umar yake cewa dukkan ku masu kiwo ne kuma kowa sai Allah ya tambaye shi akan kiwon da Allah ya bashi annabi sallama ya haɗe mu gaba ɗaya dukkan ku kullukum yani kullu wahidin minkum shine kullukum mas'ulin guda ɗaya kowanne akan karan kansa Allah zai tambaye shi akan kiwo babba ne ko karami akwai irin kiwon da aka bashi ko yaro ne a gida yake kai kawo akwai kiwon da aka bashi a cikin gidan bawa ne a gida akwai kiwon da aka bashi balantana uba balantana mata balantana shugaban kasa balantana gwamna wane mutum shugaban kasa da gwamna waɗannan ababen tausayi ne gobe a kiyama yanzu ma an da hankali ababen tausayi ne ba ababen sha'awa bane wallahi abun tausayin ya kai abun tausayi kai kanka ka ji da kanka kana tunanin iya iyalanka ina ne kai daidai ina ne baka daidai ba kana jin tsoron kan wannan ya kai ka cikin mu kansa abin da Allah ne ya kiyaye to saboda haka duk wanda ya kwana ya tashi a Najeriya sai Allah ya tambayi shugaban kasa akan rayuwarsa wallahi haka annabi salma ya faɗa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati hanya sai babu kyau ana ta yawan arzan shugaban kasa ya akai babu arzikin ne ko ya ina ka kai shi Allah zai tambaya ya akai asibiti ba magani ba kayan aiki dukiyar ce babu koko ina aka kai ta wallahi Allah zai tambaya gwamnati ka sai ta makarantu ya aka suka lalace yayan talakawa a wofi an buɗe wata firabir waye waye waye yaran suwa na daban ya aka yi haka wallahi duk ba a wofi zai wuce ba sai Allah ya tambaya kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati shugaban kasa ya aka yi wa ake kwana da yunwa ne ya aka yi haka ne arzikin ne babu koko yaya za a yi bayani kashe-kashen rayuka da ake a bangare kaza da kaza shin baka najeriya ne lokacin koko yaya wallahi allah zai tambaya koko ba ka da hankali ne lokacin baka san me kake ba allah zai tambaya ko ya akai ya akai kai ne chief security ya akai ya akai gwamnoni kuma su ma da ake irin wannan a wallahi kowa sai allah ya tambaye shi ministan tsaro waye ya ake ake wannan zubar da zini baka san na hana bane ba karanta aya kaza da aya kaza ba hadisan annabi sallama baka karanta bane wallahi ji Allah zai tambaya komai kullukum mas'ul wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowa sai Allah ya tambaye shi tun daga can sama shugaban kasa gwamna waye kai ta yiwa kasa kai ta yiwa kasa har ka zo kan mai gida a gidansa sai Allah ya tambaye shi ya gidan ya kwana ya tashi ya aka yi wani irin abinci aka kawo gidan ya aka ya aka yi suna sallah ko ba sa yi suna shiga ta musulunci matan da mazan ko ba sa shiga musulunci ya aka ya aka yi a shiraranci ake a gidan ina suke kaiwa da kawowa suwaye abokan suwaye kawayensu yaran gidan da matan gidan gaba daya kamar yadda muka faɗa mace sai ka tsaya kan tarbiyyarta nawa nawa ne iyaye za su yi watsi da abu yarinya ta fito ba sai ina za ta je ba amma da zai daure muna kusa da layyan nan ya daura rago ba a gan shi awa daya ba shashashen rikicewa zai yi don ga rago na ba wai zai asarar kuɗi amma sai ta tafi sha biyu sha biyun dare ta dawo ita ko uwar galibi da ita ke haɗa sharri shi kuma wataƙila wani shashasha bai sani ba ko kuma yana iya iya wasu ana ha'intarsa sai an buɗe ido da kyau in ma kana fita ka yini ne a kasuwa wajen kasuwa ka wajen harkokinka ka samu wasu lokuta da zaka dinga dawowa ta ba ta ka zauna a gidan ka ga me ake a gidan sa ido dole ne a gidanka shine umarnin da kullukum ra'in wa rajulun ra'in fi ahli sai an tambayi mutum in sun isa zuwa zance ya ake zancen suwa suke zuwa zancen in mutum ya zo kira shi daga ina kake kai waye ya akai ya akai to ba ma son wasa nan ga kuma yadda za ku dinga zancen gashi gashi amma sai a ɗauki yarinya a tafi yanzu ba abin ya lalace ya kasance wallahi kazantar ta ɓaci da wance da wance suke yi fasikanci yanzu abin ƙara kwaɗancewa yake wallahi yara ga sunan kawai za su yi kwalliya iyayen ma sun san ina suke zuwa su ke kwalliya sai wajen sha biyu za ta dawo wata ran a can za ta kwana wallahi wata ran a can za ta kwana ta zo da kuɗi inda tana zuwa da kuɗi shi ke kwanaki na samu uban wata yarinya ana gaya masa na ce wai yar kawance ya aka ne na take zuwa ne ce ban sani ba kuma dama kafin nan an ga an gaya mun abin da take yi an gagganta a guri kaza da kaza na ce to ka sa ido harkar take ba mai kyau wace e to ai har abu ne na uwa zan gaya ma uwa ce na ce gaskiya ne ka gaya ma uwar amma abin da gaba ɗaya akan ka yake kai da uwar duk akan ku yake sai Allah ya tambaye ku wallahi to mu san wannan wayoyinsu da suke kaga yara da zungura zungura wayoyi ina suke samowa ya akai ya akai ne mazan su da matan su ba za a tambaye su ba wa kai la tusalun ya ba za a tambaye su ba ba za ku tambaye su ba in baka tambaya ba kai Allah zai tsiye tambaya wallahi tallahi mutum ya iya iya wasa ya dogara ga Allah ya nemi taimakon Allah kada duniyan nan kuncin rayuwa ya ruɗe mu mu saki hanya babu lokaci umartarsu da sallah da sauransu اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين يا رب العالمين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وإنا ولا تكن علينا وآثرنا لا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم عليك بالمعتدين اللهم ب- عليك بالمعتدين من الر- من الرعاة والرعية اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم انصرنا عليهم اللهم أنزل عليهم مجزك وعذابك إلهنا إله الحق اللهم عليك بالمعتدين في نيجيريا وفي امريكا وفي كل مكان يا رب العالمين من اليهود والنصارى والكفره والمنافقين والمذبذبين وكل من يعاونهم على فسادهم اللهم دمرهم تدميرا اللهم انصرنا عليهم اللهم ارحم عبادك الصالحين اللهم ارحم عبادك الصالحين اللهم ارحم عبادك الصالحين اللهم اشف مرضى المسلمين وموتاهم يا رب الع- وارحم موتاهم يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا تقبل منا انك انت سميع الدعاء وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين